من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولنا يمتي يو جمعة درن أصبر yau 24 ga watan uku watan rabiul awwal ina jin da hudu ne ko? bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da 20 da nawa ne yau 27 ko? a ga aran ma ya saurin faɗan wannan amma wancan sai ya shiru yau ashirin ne da bakwai ko ga watan tara hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyacci da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka idan ba manta ba satin da ya wuce muna cikin babi na 43 haka ne ko mun tsaya a kan hadisi na 90 daidai wanda muka ce za mu maimaita shi insha Allah haka ne ko kafin haka akwai tambaya guda ɗaya wanda yake cewa ya rubuta na tambaya dangane da duk da ba shi da alaka da karatu amma tambaya ce tana alaka da ahlul bait matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kan ji malamai suna cewa annabi ya auri mata tara to amma kuma sai ga lissafin mata goma sha ɗaya ne kamar yana nema a fahimtar da shi abun ya dan kulle masa kai babu wani abun kulle kai matan da annabi ya aura a rayuwar shi gaba ɗaya guda goma sha ɗaya ne daga ciki na na khadija ita kaɗai ta rayu wahada hala sharikata laha ina fata an gane ita ba mata kishiya ba har ta koma ga Allah kuma wasu malamai suna ganin ma saboda kimanta da matsayinta a wurin annabi alaihi salatu wasalam yasa bai ma mata kishiya ba saboda yana son tafiye da kowa a cikin matan shi ita ce matarsa ta farko kuma ita ta taimake shi da dukiyanta a lokacin da kowa ya hana shi sannan ta taimake shi ta karfafe shi da shawarwari a lokacin da yake bukatar mataimaki ita ta fara imani da shi a duk duniya gaba daya ina fata an gane tana da wasu khasa'is waɗanda suka shafe ta wanda ba kowace mace a duniya take da shi ba an fahimci wannan abin da kyau shi yasa ma tun lokacin da ya ga mala'ika jibril alaihi salam a ainihin kogon hira inda ya zauna yake ibada na ainihin tsawon lokaci kafin ya zamo ainihin manzo yakan bar cikin makka ya koma ya tare a kogon hira yana ibada kamar da alfazazi ke faɗa cikin shiriniya ya ce bigari hira'in mufaradin ya tahannasu ya zauna ya kaɗaita a cikin kogon hira shi kaɗai yana ta ibada a lokacin da ya gama la'aika jibril kaga ya tsorita tsoro ya kama shi ya dawo gida har ma yana kama makyarkita rawan ɗari yana cewa zammilu ni zammilu ni bi ma'ana ku lullube ne ku lullube ni kamar ɗari na zazzabi haka ya kama shi a lokacin da na khadija kaga ta ba shi wani irin gudunmuwa wanda ya yi tasiri a rayuwar shi gaba ɗaya da farko ta ce da shi wallahi la yukhzika Allahu abadan ta ci na rantse da Allah har abada Allah ba zai cutar da kai ba ina fata an gane a wata ruwaya kuma la yuhzika Allahu abadan bi ma'ana Allah ba zai ainihin kaman wulakanta ka ba ba zai bakanta maka ba tace saboda kana abu kaza ta lissafa masa waɗansu halayen shi masu kyau kana taimakon marayu kana taimakon mabukata kana kaza abubuwa ire-iren waɗannan kuma ta ɗauke shi ta kai shi wurin ɗan uwanta arkan bin arkan haka ne ko kaga a lokacin ya ce masa ayo abinda ka ganin nan mala'ika ne ya tabbatar masa zai zamo annabi kai ne annabin karshen zamani ya ce ina ma a ce lokacin ina raye a lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga wannan garin nan maka za a kore ka ci da na taimake ka iya karfi na annabi na mamaki yanzu ni din nan za a kore ni a makka abinda bai taba tunani ba dan su din su ne makka din ina fata an gane to a wannan lokacin shi yasa shi arkan bin arkan kaga da annabi ya je aljanna ma ya gan shi wannan kalman da ya ta nuna ya yi imani da annabi kenan dan ya ce ina ma da ina rayu da na taimake ka iya karfi na to a lokacin ma ya tsufa kafin tafiya ta yi nisa ma shi ya rasu annabi ya ce na gan shi a gidan aljanna to na na khadija dai waɗannan ababai da take da shi yasa ta zauna ita kaɗai babu kishiya yasa ke ma ba kya so a baki kishiya ke zama mutumiyar kirki yawwa dan mata suna son wannan tarihin ta khadija ba ta da kishiya to ke ma ki zama na na khadija ina fata an fahimci wannan abin da kyau to kaga wannan ba ta cikin lissafi sannan abu na biyu akwai zainab bintu huzaima ita kuma ta rasu a lokacin annabi yana raye kisa annabi matansa biyu ne suka rasu a gaban shi da khadija da zainab bintu huzaima to amma mata tara sun zauna lokaci daya kuma ya bar duniya mata taran suna raye a lokaci dai shine abin da ake nufi an fahimci wannan abin da kyau to a takaice lissafin goma sha ɗaya ne akwai zainab bintu kuzaima wacce ta rasu annabi yana raye sannan kuma akwai khadija wacce dama ita kaɗai ta zauna ba ta zauna da kowa ba allah ta'ala ya ƙara musu yadda matan annabi gaba ɗayansu ahlul baiti ne dukkansu ke sa idan mutum ya ce iyalanka kuma ya ce matanka ba sa ciki ai ya ci ma fiska ai to abin da in shi a suka yi wa annabi kenan in sun ce ahlul baiti wai banda matansa a ciki ina fata an gane kaga akwai tufka da warwara a ciki sannan nana khadija tana cikin waɗanda aka musu alkawarin aljanna matun suna rayu da nassin hadisi malaika jibril ya mata bishara da gidan aljanna allah ta'ala ya ƙara mata yarda bintu khuwailid to wannan shine abin da tambayin da take hannu wallahu ta'ala ala wa alam za mu tashi a hadisi na cin sa'in insha allahu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش شين إسماعيل ابن عياش عن حبيب بن صالح عن زيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال ما ليتشاك أنكربو دق محمد ابن عيسى يا باشي لاباري دق ابن عياش عن حبيب ابن صالح حبيب ابن صالح da wannan yazida bin shuraihin al-hadrami malamai uku sun fidda hadisin shi akwai abu dawud akwai tirmidhi da ibnu maja uku sun fitar uku ba su fitar ba kenan ko an abi hayyin al-mu'adhdhin shi wannan abi hayyin al-mu'adhdhin sunan shi abu hayy shaddad ibnu hayy shaddad ibnu hayyin sunan baban shi hayy ya haifi da ya sa masa suna hayy ta ake ce mishi abu hayyin ina fata an gane an sauban daga sauban allah kara masa yadda shi ma abu hayyin din nan abu dawuda da tirmizi sun fidda hadisin shi da ibnu maja kamar waɗancan na baya da bukhari cikin adabul mufrad an sauban daga babban sahabi sauban allah kara masa yadda kale shi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan sahabi sauban babu hadisin shi a cikin bukhari gaba daya ina fata an gane amma daga muslim abin da ya kasa zuwa ibn maja duk sun fidda hadisin sauban amma bukhari ya fidda hadisin sauban a cikin al'adabul mufrad wani littafi ne daban ba sahihul bukhari ba yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun yace annabi ya ce ababe guda uku la yahillu li ahadin an yaf'alahunna baya halatta ga wani mutum ya aikata su ababe guda nawa guda uku baya halatta ga wani ya aikata su na farko la yaqumu rajulun qauman kar mutum ya mutane limanci fa yakhussa nafsahu bid-du'a'i dunahum ya keɓance kanshi da addu'a ba tare da ya sanya su a cikin addu'an ba an gane ko to wannan sai malamai suka ce me ake nufi da wannan magana shikenan idan ina liman zan yi addu'a sai na sa kowa haka ake nufi arama haka ne tunda kai ma liman ne an gane ko malamai suka ce abin da ake nufi addu'a na wurin alkunut alkunut da ake na wutiri ko makamancin haka ina fata an gane an fi sanin shi lokacin ramadan ko to izanta malami liman yana addu'a ga mamu a baya sun daga hannu suna amin amma kansa kaɗai ke wa addu'a kun fahimci wannan abin da kyau to annabi ya hana wannan abin alaihi salatu wassalam sai ce fa in fa'ala idan liman ya aikata haka faqad khanahum haqiqa ya ha'ince su ya ha'inci mamu kun fahimci wannan abin da kyau kaga ha'inci haramun ne a shugabanci gaba ɗaya kenan hatta ha'inci a limanci haramun ne haka ha'inci a kowane irin shugabanci shi yasa zaka ji waɗansu limamai suna addu'a kuma kansu suke wa amma da yawa ba sani bane ba saboda me rashin sanin larabci tana rabbi gifirli ana kuma amin kuma fa shi kadai ke roƙa kan shi irin wannan ni bana cewa amin in nabi wallahi kuwa na taɓa bin wani limami sallan sallan tarawihi limamin yana addu'a bai san larabci ba rabbi gifirli wali walidayya wallahi ne shiru na ce ni dai ba zan ce amin ba dan na farko ya saba wa annabi ina fata an gane abin da yake kuma ha'inci ne amma da aka gama na kira shi gaba ɗaya bai iya larabci ba kawai shi ya haddato ne na ta karantawa kun fahimci na abin da kyau to duk inda addu'a ta zo da sigan mufrad na singular to dole ka mai da shi plural ka mai da shi na jam'i rabbi gifirli idan kana limanci ka ce rabbana gafir lana an fahimci wannan abin da kyau waliwalidayya ka ce waliwalidina dole ka mai da hijabi an fahimci wannan abin da kyau idan liman yi wa kansa addu'a shi kadai mamu miskinai suna ta amin ban sani ba annabi ce faqad khanahum ya ha'ince su kun fahimci wannan abin da kyau sai annabi ya ce wala yanzuru abu na biyu kenan wala yanzuru fi qa'ri baitin kare kalli cikin gida tsakiyar gida shine qa'ri baitin tsakiyar gida qabla an yasta'zina kafin a bashi izini me ake nufi kaga mutum yana assalamu alaikum a lokaci guda yana sallama kuma yana lekawa to wannan haramun ne wani sai ya leka ma sai ya sallama kuma shine wala yanzu fi qa'ri baitin kada ya kalli tsakiyar gida cikin gidan mutane qabla an yasta'zina kafin a bashi izini ka'ida shine yayi sallama sannan a bashi izini ya shigo amma kada ya leka mutane gida kafin a bashi izini annabi ce fa in fa'ala in ya aikata haka ya leka cikin gidan mutane ba ba shi izini ba faqad dakhala hakika ya riga ya shiga cikin gidan shiga cikin gidan kuma haramun ne ba tare da izini ba da nasin qur'ani ya alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ina fata an gane dalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وقيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم Allah ce ya kuma su imani kar ku shiga wani gidan da ba naku ba sai kun nemi izini shine hatta tasta'nisu ai hatta tasta'zinu kenan sai kun nemi izini izinin kuma hassa uku haka annabi ce kai ka ne kai sallama kuma kana neman izini hassa uku in ka ji shiru to ka juya ka tafi amma ba a wannan zamanin ba wani zaman dirshin zai yi ba inda zai je ina fata an gane shi yasa abu musa ash'ari ya zo gidan sayyidina umar bin khattab yana kuma halifa ya yi sallama hassa uku assalamu alaikum sayyidina umar ya ce wa alaikum assalam amma a hankali ya sake assalamu alaikum wa rahmatullah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah yana amsa wanda shi ba zai ji ba da aka yi haka sau uku abun musa sai ja jikin shi ya tafi umar ya ji an daina sallama sai ya fito ina yake aka ce a dawo da shi da kai za ka zo ka yi sallama ina amsa kuma ka tafi ta annabi ya ce sau uku ake in ba amsa ba ka kama hanya ka tafi sayyidina umar me yasa ana sallama yana amsawa a hankali kun san dalili sau shi kuma a lissafin sayyidina umar annabi ya ce in aka maka sallama assalamu alaikum wanda ya sallama yana da lada goma in ka ce wa alaikumus salam kana da lada goma in ka ce wa rahmatullah lada ashirin wa barakatuhu lada talatin shi so ki a ta yi sai na umar yana lissafi mun samu talatin ya ta accumulating kawai shi ya so ne a ta sallama ana tasbihi kawai saboda sahabbai suna son aikin lada shi sai da umar bai san wannan hadisin ba shi kuma abu musa ya san wannan hadisin sai ce to sai ka kawo hujja wanda zai baka shaida cikin sahabbai cewar annabi ya faɗi wannan magana ya je ya samu taron sahabbai a madina ya ce ya jama'a ta haɗo ni da sayyidina umar ya kamata ku kawo ɗauki me ya faru ya ce na je gidan shi na ya sallama sa uku bai amsa ba na kama hanya na tafi ya kira ni na dawo na mishi bayani ya ce to ko na kawo hujja ko kuma bulala tamanin sai ga sahabbai da yawa sun san wannan hadisin ina fata an ga aka ce ai wane ya sani wane ya sani wane ma ya sani to alayyi halin abin da nake so na ce shine in kai sallama ka nemi izini kar ka shiga cikin gidan mutane ka san al'adar mu ne na Hausa Fulani kawai mutum ma ya fado cikin gida an fahimci wannan abin da kyau to na al'adar kuskure ne saboda kana iya riskan waɗansu wanda bai kamata gansa a wannan yanayin ba an fahimci wannan abin da kyau to shine sai ce fa in fa'ala idan ya aikata haka bai nemi izini ba faƙar da khala abu na biyu abu na uku wala yusalli kar mutum ya yi sallah wa huwa haqinun yana rike da fitsari yana jin fitsari ko bayan gida kuma ya rike ya je hatta ya takhaffafa har sai ya sassauta malamai suka ce ai hatta ya takhaffafa nafsahu sai ya sassauta wa kanshi bi ma'ana ya fidda fitsarin ko ya fidda bayan gida bi ma'ana mun yi bayani wancan satin ko annabi ya hana a yi sallah in an kawo abinci matukar mutum na jin yunwa ko mutum ya yi sallah yana jin fitsari ko yana jin bayan gida ababe guda biyu na duka haramun ne amma sabon zahiriya ma suka ce in ka yi sallan sallan ba ta yi ba in ji su ibnu hazimin al-zahiri kenan amma da yawa daga cikin malamai kamar irin su imamun nawawi suka ce in ka yi sallah ka aikata abin da yake bai dace ba amma sallar ka ta yi amma ka saba wa sunna an fanci wani abin da kyau ce yasa wancan satin da muka karanta waɗannan hadisan an ta da ya kama wani yana zaune na cin abincin shi ana sallah aka masa magana ce zuwa karanta hadisi yan sunna sake ranko yawwa yace ya ji hadisi sai ya take cikin shi قال حدثنا محمد بن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي الحضرمي عن ابي حين المؤذن عن ابي هريره رضي الله عنه قال مالك عن كربو محمد بن خالد السلمي دك احمد بن علي احمد بن علي abu dawud kaɗai fi da hadisin shi a cikin malaman kutubu sita babu hadisin shi a bukhari da muslim da tirmidhi da nasai da ibn majah in banda abu dawud ba inda zaka samu hadisin shi qala haddathana thawrun thawr shine thawr ibn yazid al-himsi mutumin kasar siriya ne garin su shake cewa homs a yanzu ko yace an yazid ibn shuraihin al-hadrami an abi hayyin al-mu'adhdhin shine muka bayani shi dazu an abi hurera daga abu hurera Allah kara masa yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce la yahillu li rajulin baya halatta ga wani mutum yu'minu billahi wanda ya imani da Allah wanda yake ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe an yi salliya yayi sallah wa huwa haqinun alhali yana jin matsuwa na fisari ko bayan gida annabi ce baya halatta ga wanda ya cikakken imani da Allah da ranar ƙarshe ya yi sallah yana rike da fitsari ko yana rike da bayan gida hatta ya ta kaffafa hassa ya sassauta wa kanshi to anan sai malamai suka ce idan kuma iska ne za ta fita rike tafa mai hukunci hadisi da ya kira fitsari da bayan gida suka ce idan kuma akasin haka ne fa zai shiga cikin wannan hukuncin ko ba zai shiga ba ثم ساق نهاه على هذا اللفظ وقال ولا يحل لرجل sannan ya ci gaba da magana ya ce sun masaka na hawahu sannan ya kawo irin wannan hadisin ala hadha lafzi da irin wannan lafzin qala a cike ce wala yahillu li rajulin sannan baya halatta ga mutum yu'minu billahi da ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe za ga ababen nan guda biyu ana yawan maimil akhiri in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira saboda duk iskancin mutum ya san zai mutu ko mun fir'aunancin shi haka ne ko ba haka ba kuma dole ya san in an mutun nan fa akwai wani abu to sai kai mamaki ka ce wai waɗannan azzaluman najeriya sun yi imani da mutuwa makuwa ban gane ko kun gane ba domin akwai abin da in ka san zaka mutu bai ma kamata ka yi ba kamar misali ka ga yan ta'adda ne masu kashe mutane ta kita wannan ya yi imani da mutuwa makuwa a gashi ma yana kashewa a tabbacin ya san zai mutu shi ma yana kashewa kuma shi ma mutum ne to zuciya ce ta ƙeƙa shi ta bushe ita ce Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun a wannan lokacin duk wa'azin da za a yi ba zai shige su ba haka annabi ya faɗa cikin hadisi yace ita zuciya fara ce tas yanda ka san faran takarda ka ajiye farar takarda sai ka dinga diga mata tawada ko bakin mai yana naso har gaba ɗaya ta koma baki kirin to haka zuciya su take yace to a lokacin da wannan farar takardar ta koma baki kirin ba abin da zai wanke ta haka ne ko ba haka ba ya ce to idan zuciyar dan adam ya zama irin wannan sai ce rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna ayyukan da suke na sako yayi tsatsa a zuciyarsu Allah ya kiyaye to annabi ya ce baya halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira an ya umma qauman yayi mutane limanci illa bi iznihim sai da izinin su baya halatta ya mutane limanci sai da izinin su to ana sai malamai suke maganganu da yawa akwai wanda za ga ana rigima da shi sai ya zama liman dole ana so ko ba a so akwai wani da na gani a abuja ranar juma'a fa an fara kiran sallah limami ne aka dakatar da shi na san wurin na san masallaci yan kwamiti suka ce sun dakatar da shi ranar juma'a ana kiran sallah sai gashi ya shigo wani na kokarin hawa mimbari yana ina da court order ina da court order har yanzu ba cire ni ba wallahi a masallaci ashe ya ja karwa court order akan dole shi ya yi mace Allah sauwaje to shine annabi ya ce baya halatta kai mutane limanci illa bi ibni karshe dai wannan mai court order mamu da yin agaji suka yi shi suka yi waje da shi ba mu za ka ja ba to mun ce ba mu yadda ba ka je kotu kai limancinka Allah sauwaƙe to a nan malamai suka ce kuma yana shiga cikin ƙarƙashin wannan idan ka zo gida na mutane karka yi limanci ƙa'ida ya tabbata a cikin hadisi a kowane gida mai gidan shi ya cancanta ya ba da sallah gida ba masallaci ba ina fata an gane idan akwai masallaci a gidan limamin shine dai limami amma in za a yi sallah a falon mutum ko a tsakar gidan shi shine liman kun fahimci wani abin da kyau shine ana yace haza sarihun wannan hadisin ya bayyana karar cewa fi annahu la yajuzu lizairi baya halatta ga wanda ya kawo ziyara an ya umma sahibal manzili yayi wa mai gida limanci bal sahibul manzil a shi wannan mai gidan a haqqu bil imamati min zairi shi fi cancanta ya limanci ba wanda ya kawo ziyara ba ko da ko abdurrahman sudais ya kawo ziyara gida annabi ya hana ya limanci sai mai gidan shi zai limanci sai ce wa idza adina lahu amma idan mai gidan ya bashi izini fala ba'as to babu laifi ina fata an gane ka'ida ya bada izini ko ka nemi izini in kuma kana da court order kai wato shikenan yace wala yahtasu nafsahu bi da'watin haka nan limami kuma kare kebe kanshi da addu'a shi kadai dunahum ba tare da ya sa waɗanda yake wa limanci ba a wajen alkunut fa'in fa'ala zalika idan ya aikata haka fakad khanahu haƙiƙa ya ha'ince su mun karanta a baya ko kala abu dawud imamu abu dawud ya ce hada min sunani ahli sham ya ce wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suka zo ta hanyoyin mutanen sham a sunan ana nufin a turuk hanyoyi ina fata an gane sunna alluga bi ma'ana tariq ya ce wannan hadisi ya zo ne ta hanyoyin mutanen sham lam yushrikuhum fiha ahadun babu wanda ya tarayya da su cikin wannan sanadi abin da ake nufi shine wannan hadisin gaba ɗaya mutumin siriya ne yazidu bin shiraihin al-hadrami mutumin siriya ne abi hayy al-mu'azzin shi ma dan siriya ne dukkansu mutanen sham ne an abi hurairu shi kaɗai da mutumin madina kun fahimci wannan abin da kyau dama hadisi akwai hadisi a ce maka wannan hadisin ya zo ta hanyar mutanen misra ko ta hanyar mutanen madina ko mutanen makka ko iraki ko kuma sham shine siriya kenan babun mala ya ce wani babi ma yi jizi'u min alma'i fil wudu'i babin da ke magana akan abinda ya kamata a yi amfani da shi na ruwa a wurin alwala kamar ruwan da ya kamata shi ya isa a yi alwala da shi zai magana akan ga adadin ruwan da annabi ke ainihin alwala da shi da adadin ruwan da annabi ke wanka da shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to ire-iren waɗannan hadisan da za a karanta suna nuna mana mahimmancin ruwa ne a rayuwar ɗan adam musamman a yanayi da ake karancin ruwa ba ka sanin tsadar ruwa sai ka rayu a wurin da babu ruwa ina fata an gane ka ga mutum ya cika buta ya karar da shi a alwala ana akwai tafsiri a ciki akwai almubazzaranci da ruwa an gane wani abin da kyau to a wurin wanka na janaba ko wurin alwala ba a so amfani da ruwa sama da bukata shi yasa hatta wajen yin alwala da ainihin famfo ba a so a bude shi da karfi kaga fa kai kanka masu ya bata ka a kunna shi kaɗan ina fata an gane yasa idan ka rayu wuraren da suke respecting waɗannan abubuwan za ka sha mamaki hatta wuta kaga wuta da rana a kunne sai ana kuma a waje fa sai ka ga a waje da rana karfe sha biyu kuma ga wuta a kunne to me amfanin ta ban gane ko kun gane maganan ba amma in mutum na amfani da kati da zai kashe amma tun da na banza ne na gwamnati ne sai a ce a wutan gwamnati ne haka ruwa misali kaga ai tabar na ruwa wani wurin za a yi tafiyan kilomita uku a ebo ruwa bokiti daya a nan kuma cikin najeriya a nan arewacin najeriya to shi ne ce kala haddasa muhammad bin kasirin kala haddasa hammam an katada an safiyata binti shaiba an aisha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان wannan hadisin dukkanin rijalun sanad din shi suna cikin bukhari da muslim da tirmizi da abu dawud da nasa'i da ibn maja duk wannan sunan shi zo cikin wannan sanadin har zuwa kan na aisha ashabu kutubi sita duk sun fitta hadisin su ina fata an gane annan nabiya ita wannan safiyata binti shayba ita ma sahabiya ce an gane ko tana ruwaya daga nan aisha amma ita ma sahabiya ce ta ce annabi ya kasance alaihi salatu wassalam ya tasil sa'i yana wanka da ruwa adadin shi kamar sa'i daya wa ya tawadda'u bil muddi yana alwala kuma da almud shine wannan mudun nabi da muka sani a san mudun nabi ko wanda ake zakatul fitar da shi lokacin ran sallah ko to shi wannan almuddu din sau hudu shine sa'i guda daya ina fata an gane to mudun nabi guda hudu yana isan annabi wankan janaba mudun nabi guda ɗaya kuma yana isan shi yayi alwala alaihi salatu wassalam قال أبو داود رواه أبانا أبان ابن يزيد الأطار أن قتادة قال سمعت صفية wannan ƙarin bayanin da abu dawud ya kawo shi ne a wancan hadisin an ce an qatadata an safiyata binti shaiba an aisha amma a wannan ruwayar na aban yace an qatada qala sami'tu safiyata naji safiyata ce kawai shine babbanci قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم هشيم شين ابن بشير الواسطي قال أخبرنا يزيد ابن أبي زياد ضعيف wannan yana da rauni malamai ba sa karɓar hadisin shi ku ja layi a kan shi yazidu ibn abi ziyadin duk inda kaga sunan shi a hadisi malamai suna jan layi a kan shi da'ifi ne ba a karɓar hadisin shi an salim bin abil ja'ad an jabir bin abdullahi kala ya ce daga jabir ɗan abdullahi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce alaihi salatu wasalam ya kasance yaktasilu bis sa'i yana wanka da ruwan da yake sa'i guda daya wa yatawaddau bil muddi yana alwala kuma da mudu daya to wannan yazid ibn abi ziyad da nace da'if shigan shi cikin sanadin hadisin ya rusa sanadin hadisin amma bai rusa maganan da ya zo cikin hadisin ba saboda me dan ya inganta a wata ruwaya daban gashi na mun karanta a baya aiko daga nana aisha ina fata an gane sai a ce bai inganta ba ta wancan hanyar amana ce dole sai an faɗa amma ya inganta kuma ta wata hanya daban daga waɗansu malaman hadisin daban قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن حبيب الأنصاري شين حبيب ابن زيد ابن خلاب قال يتي سميت عباد بن تميم يتي ناجي عباد بن تميم yana cewa an jaddatihi daga kakarsa wahiyar ummu umara ta kakar tasa ita ce ummu umara tana ba da labari ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ta ce tabbas annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala fa'utiya bi ina'in sai aka zo masa da wani ƙwarya fihi ma'un a cikin ƙwaryan akwai ruwa ƙadar sulusai muddi yawan ruwan gwargwadon biyu bisa uku da mudu shine sulusai biyu bisa uku ina fata an gane kaga a can hadisin aisha da hadisin jabir an ci alwala da mudu daya ko muddun nabi a nan kuma sai ummu umarata ita ma sahabiya ce ta ce an kawo masa ruwa biyu bisa uku na mudu ya yi alwala da shi sai malamai suka ce ta waɗannan hadisan ba sa cin karo da juna wani lokaci ya yi da mudu wani lokaci ya yi ƙasa da ainihin almud ya danganci ruwan da ya samu ne قال حدثنا محمد بن صباح albazar wannan hadisi na mu karanta na ummu umara shi wannan muhammad bin ja'far da ya zo cikin wannan hadisin da shi'uba da muhammad bin bashar san dukkansu kutubi sita sun fidda hadisinsu amma shi habib al-ansari malamai hudu ne suka fidda hadisin shi da imam abu dawud tirmidhi na sa'ibi na majah ina fata an gane ita ma ummu umara din nan wannan sahabiyar babu hadisinta a cikin bukhari da muslim amma akwai hadisanta a cikin littattafan hadisan nan guda hudu قال حدثنا محمد محمد بن صباح البزار قال حدثنا شريك شين شريك القاضي عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن انس بن مالك قال يتي ان كربو daga محمد بن صباح البزار malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi haddathana shariq shariq wani bigari isnadi su ake ce musu ta'alikatul bukhari to bukhari ya rawaito hadisi ya kawo hadisi a maganar shariqun alqadi ta'alik ko ya kawo maganar tabi'i ko maganar sahabi ko maganar atba'u tabi'ina duk ana kiransu da ta'alikatul bukhari saboda a cikin bukhari akwai abubuwan da ba hadisai bane ba ina fata an gane ke sa malamai suka ce dan ka ɗauki littafin bukhari gaba ɗayan shi sai ka ce na rantse da allah duk abin da ke cikin nan ya inganta suka ce ka yi kuskure ku gane wannan abin da kyau na baro ta ko an gane ko suka ce sai dai ka ce hadisan bukhari duk hadisin da ya kawo shi da ƙala haddasana har zuwa kan annabi wannan ya inganta ya sha kwana amma akwai hadisan da babu sanadi zai ce kawai an abi hurairu ta kala rasulullah to a ire-iren waɗannan akwai waɗanda ba su inganta ba akwai wanda zai kawo kawai maganan sahabi ne ma kawai akwai wanda zai kawo maka maganan tabi'i ne kawai ina fata an gane to mu'allaqatul bukhari ba sa cikin hadisan bukhari kun fahimci wannan abin da kyau littafin bukhari daban sannan kuma hadisan bukhari daban to shi duk maganan da ake na inganci akan hadisan bukhari ne hadisin da ya kawo shi da kala haddasana an fahimci wannan abin da kyau kar wata ran a baka bukhari ka dora kai ka rantse ina fata an gane sai dai ka ce hadisan da ya kawo shi da sanadi to ake ce musu hadisan bukhari Allahumma amin daga Anas ibn Malik kala ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam haka abdullahi bin isa da abdullahi bin jabarin dukkansu suna cikin kutubu sita haka anas ibn malik ya ce annabi ya kasance alaihi salatu wasallam ya tawaddau yana alwala bi ina'in da wani irin kwarya ko wani irin mazubi na ruwa ya sa'u ratsalaini ko ka ce ratsalaini bil fataha ko ka ce ritsilaini bil kasara duk ya halatta a larabci rawun din ko ka mata fataha ko kasara duk a larabci akwai shi to yawan wannan ruwan ya kai ritsil guda biyu ritsil guda biyu to ritsil guda biyar shine sa'i guda daya kamar yadda na ce muku mudu guda hudu shine sa'i guda daya ko to ritsil guda biyar kuma shine sa'i guda daya wa yaktasil bis sa yana wanka kuma da sa'i guda daya qala abu dawuda rawahu yahya ibn adam an sharikin qala an ibn jabr bin atikin qala wa rawahu sufyanu عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر سميت أنسا yace na ji anas yana cewa duk abin nan da na karanta hanyoyi ne yake ta kawowa an kawo ta can an kawo ta can karshe ne yace samitu anasan na ji anas dan malik yana cewa na ji anas illa annahu qal sai dai shi anas fa ya ce ya tawadda'u bi makukin annabi na alwala ne da almakuk almakuk shine almuddu ina fata an gane muddun nabi din shi ake kiran shi a wani larabci da almakuk duk ma'anin shi guda daya ko ka ce almuddu ko ka ce almakuk duk abu guda daya ne jam'insa makakik ko makaki a wajen malaman luga ya ce walam ya zukura tsalaini a ruwayan da aka rawaito ta wajen anas bai ambaci ritsilaini ba ya ce tawadda'u bi makukin yana alwala da mudu daya irin ruwayin suna na aisha wanda mu karanta a baya ce sa da an ce maka menene almakuk da larabci ka ce almuddu shikenan ka fassara shi kala abu dawud abu dawud ya ce wa samitu ahmad ibn hanbal ya ce naji ahmad dan hanbal yana cewa kusan ahmad dan hanbal yana cikin manyan malaman abu dawud to ya ce naji ahmad bin hanbal yana ya kulu yana cewa asa'u sa'i da ake ta magana din nan khamsatu artalin shine ritil guda biyar idan ka auna ritil guda biyar shine sa'i guda daya idan baka san menene sa'i ba sai ce wa huwa sa'ibnu abi dhi'bin shine irin sa'in nan dai na dan abu dhi'bin shi dan abu dhi'bin din nan tabi'i ne yana cikin manyan manyan tabi'ai ina fata an gane wanda yana cikin sigaru tabi'ina wato ƙananan tabi'ai kenan yana cikin tabi'an da ake magana a kan surin yawan ibada hatta shi ibn abizi ibn cikakken sunan shi muhammad bin abdurrahman bin mugira ibn al-haris ibn abizi ibn muhammad bin abdurrahman ake cewa idan aka ce da shi idza qila lahu innal qiyamata taqumu gadan da za ka same shi ka ce gobe za a tashi kiyama aka ce ba abin da zai kara na ibada saboda me saboda yawan ibadan shi kawai da za ka ce masa kiyama za ta tashi gobe shi wannan ibin abizi ibin din to ba zai kara wata ibada ba yanzu idan aka ce da kai za ka mutu gobe me za ka yi ila masallaci ma zai kwana kwana sallah ko kwana addu'a to suka ce shi ibn abi ibn ka ce da shi gobe zai mutu ko gobe za ta shi kiyama wallahi ba abin da zai kara duk waɗanda suke tare da shi sun tabbatar da wannan abu alwakidi yana cikin manyan ɗaliban shi ce ba da wannan labari ya ce saboda yawan ibadan shi da za ka ce da shi innal kiyamata ta kumo gadan ya ce ma fihi ziyadatun minal ijtihadi ba abin da zai kara na ijtihadi a wurin ibada saboda yawan ibadan shi kawai shi sa imamu shafi'i allah bishi rahama ya ce a cikin malaman da na ji labarinsu kuma na rayu kusa da su amma ba mu haɗu ba ba waɗanda nake jin baƙin ciki kamar malamai guda biyu ya ce da allaif ibn sa'adin abokin imam malik ne ya ce da kuma ibn abin ibn ya ce ina jin baƙin cikin ban taɓa haɗuwa da su ba sun koma ga allah ina fata an gane saboda Allah ibn Sa'ad yana Misra Imam Malik yana tsakanin Makka Madina Iraki a lokacin da ya koma Misra kuma Laysu ya rasu an fahimci wannan abin da kyau wanda shi ma a Misra ya rasu Imam Shafi'i to yace yayi bakin cikin a rayuwar shi bai hadu da waɗannan malaman guda biyu ba da Allah ibn Sa'ad da kuma Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Zaibin ya girin imamu malik da shekara goma sha uku ina fata an gane ya girin imam malik da shekara goma sha uku allah musu rahama ya ce wa huwa sa'un nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sa'in na ibn abi za'abin irin shi ne sa'in annabi wanda ya amfani da shi a lokacin da ya kiraye sallallahu alaihi wasallam babul israfi filma babin da ke magana akan israfi ko kuma barna ko almubazzaranci a wajen alwala ko wanka da ruwa mai hukunci shi to in suka ci al-israf barna da ruwa a wurin alwala ko wurin wanka suka ce in ma kai wanki sama da uku ya zama israfi kuma baya halatta wanki sama da uku a wurin alwala bid'a ne annabi bai taba wanke fiskan shi ko hannun shi ko kurkuren baki ko shaka hanci sama da sau uku ba ina fata an gane za mu karanta a gaba annabi ya yi wanki sau ɗaya tak a alwala ya yi kurkuren baki sau ɗaya shaƙa hanci sau ɗaya duk alwalan da ɗaya yi ta ya taɓa yi kuma sau biyu alwalan daga farko har ƙarshe sau biyu ya kuma yi sau uku uku a wani lokaci amma bai taɓa ƙarawa sama da uku ba amma abin da ya fi shi ne sau uku ya yi ɗaɗɗaya da biyu don ya nuna halaccin yin haka ina fata an gane amma ba taba samun wanki a wurin alwal kuma wasa da ruwa duk suna kiran shi da al-israf qala haddathana musa ibn isma'il at-tabuzaki qala haddathana hammadu hammad ibn salama qala haddathana sa'id al-jurayri shine sa'idu ibn yasir sunan mahaifin shi yasir sa'id ibn yasir al-jurayri an abi na'amata daga abi na'ama abi na'ama sunan shi qais ibnu abaya qais ibnu abaya yace anna abdullahi ibn mughaffal yace tabbas abdullahi dan mughaffal abdullahi ibn mughaffal yana cikin sahabbai masu suna abdullahi abdullahi abdullahi cikin sahabbai sun fi guda ɗari ina fata an gane amma shahararru wanda suka shahara shi abdullahi bin umar abdullahi bin abbas sai waye abdullahi bin amr bin as a bangaren hadisi nake magana daga nan sai kuma abdullahi bin zubair waɗannan guda hudu su ne abadila fi sahaba amma za ka ƙara da abdullahi bin masa'ud abdullahi bin mukaffal wannan kenan to suna nan abdullahi sun fi guda ɗari a cikin sahabbai an gane ko to shi abdullahi bin mukaffal sami abnahu sami'a ibnahu kenan ya ji dan shi ya kule yana cewa ya shigo ko gida ko masallaci ji dan shi yana addu'a ya kule yana Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyada an yamin al-jannati idza dakhaltuha ya ji dan shi yana wannan addu'a Allahumma ya Allah ita lafazin Allahumma daidai take da ya Allahu an gane ko kisa a larabci baya halatta ka ce ya Allahumma kuskure ne idan ka ce ya idan ka ce Allahu an gane ko in kuma ka ce Allahumma dole ka shafe ya'un in ka kawo ya'un ka shafe mimun in ka kawo mimun ka shafe ya'un ka'ida ne wannan a larabci ba a cewa ya Allahumma sai a wurin baiti ina fata an gane a baiti na larabci ka'idan ka san waka ta sha bamban da normal magana yakan saba ka'idan yare dan baiti ya zauna to shine yace Allahumma ya Allah inni as'aluka al-qasra al-abyada ni ina roƙonka ya Allah ka bani al-qasra shine babban gida kama a ce palace ko manshi babba al-abyada kuma fari kaman white house kenan ko ya ce an yaminil jannati a aljannan kuma a gefen dama idan da khaltuha in na shiga aljanna ya Allah ga abin da nake so ka bani ka bani gida katoto kuma mai farin fenti kuma anguwan da take gefen dama ya ji dan shi yana wannan addu'a faƙala sai ya ce ai bunayya ya ce ya ɗana kalman ai ɗin nan da rike da ya a larabci ina fata an gane salillah aljannata kai dai ka tambayi an allah ya baka aljanna ka roƙi allah aljanna wa ta'awwad bihi minan nari ka nemi allah tsare ka daga wuta ina fata an gane sai ce fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu ya ce na ji manzan Allah yana cewa innahu yanda al'amarin yake sai ya kunu fi hadhihi ummati za a samu cikin wannan al'ummatawa nan gaba wani zamani zai zo za a samu ƙaumin waɗansu mutane ya ta duna fi tahuri suna wuce gona da iri a wurin alwala ko wurin wanka ko wurin tsarki a tahur ko kuma ruwan tsarkin ko a tuhuru ainihin tsarkin karan kanshi waddu'a'i kuma za a samu suna ƙetare iyaka suna wuce gona da iri a wurin addu'a cito wannan addu'an taka ta shiga wannan hadisi in ji mahaifin nashi ina fata an gane kaga ya ce ya ji ɗan shi yana cewa mai ya Allah ka bani aljanna ka bani gida mai kala kaza sannan kuma a wuri kaza suka ce wannan wuce gona da iri ne ba ka sa wa Allah ka'ida an fahimci wani abin da kyau wani daga cikin malaman mu a kano wani ya zo ya same shi wani yana neman aure a cikin ɗalibai na makaranta dala sama masa wata ustaziya ya ce to shi kenan ya ce fara ce to ya zama kuma ta gama secondary school ya ce kuma ya zama ta haddace akalla kamar izu talatin abin da ya sama ta iya larabci ta iya turanci sannan ita ba doguwa ba ba gajiyar ai ce kai dakata dakata ce ka bari sai ka ji aljanna ce a duniya kan ba irin matan nan ce in akwai kuma ba mu da su a nan wurin an gane ko to kaga shi ma fa kenan ina ga Allah kuma ka ce ka bani kala kaza suka ce wannan yana cikin ta'addanci a wurin addu'a sannan suka ce abu na biyu yana roƙan matsayin da ma bai kai ba anguwa annabawa ke roƙa a kai shi an gane ku an yamini rahman gefen dama din na annabawa ne a wurin kun fanci wannan abin da kyau aljanna ai ko baya ne a kai ka kun fanci wannan abin da kyau a inda aljanna ce a banda bakin katanga ka wuta zaka tafi kenan an gane ai ka shiga cikin da ko ina aje ka to sai malamin suka ce ka zo kana roƙon ka ce ya Allah ka bani aljanna irin ta annabawa wannan haramun ne ba yanda za Allah baka aljanna annabawa yadda suka fi ka a duniya sun fi ka a lahira an gane ko duk wanda ya ce maka wa akwai wani waliyin da ya fi annabi wallahi ƙarya yake ku rike wannan ka'ida ce da kyau annabawa sun fi kowa cikin halitta inda ya kai halitta ne na Allah annabawa sun fi ka an gane ko malaman da suke saɓani ma tsakanin annabawa ne da irin su mala'ika jibrilu amma ba da wani dan adam irin su baka kun fahimci wannan abin da kyau to ka ci Allah ka ba mu aljanna irin na annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Muhammad wannan haramun ne wannan kenan sannan suka ce ba ka zuwa ka roki Allah ko a duniya ne abin da ba zai yi ba ce ya Allah ka sa makka ta dawo gombe ta wannan haramun ne ta yaya saboda baka da kuɗin aikin hajji kun fahimci wannan abin da kyau to ba a roƙon Allah abin da a cikin sunnan Allah ba zai yi ba to in ka zo kana roƙon wannan yana cikin ya atadduna fi du'a'i ketare iyaka wuce gona da iri a wurin addu'a suka ce sannan a wurin addu'a kuma ba a so ya zamto kana addu'an kaman kana waka ba a so addu'a addu'a tana buƙatar ladabi wa Allah idan ka zo kana waka ba addu'a kake ba kun fahimci wani abin da kyau ba da kowa fa nake ba yau addu'a ne ta koma waka kowa kai wallahi ba daidai bane ba kai wa dan siyasa ko kai wani malami kana waka malam idris abdulaziz ya ce a wannan ina fata an gane to daga ci addu'a asali ladabi ake wa Allah to sai ka zo kana tarera waka da suna addu'a malami suka ce wannan bid'a ne to matsalan ahlus sunnan Najeriya su ne idan dan cikin su yayi kuskure wa kar a ce kuskure ne a idan dan dariƙa ne a ce yayi kuskure wannan munafunci kenan ai kun fahimci wani abin da ke sahabbai kullum cin gyaran junan su suke wane ka yi kuskure ka gyara wane wuri kaza ba daidai bane ba amma in ya zanto kuskuren ku ko a rufe na yan bidi'a ne a fada kun zama munafukai kenan duk wanda ya kuskure ya ce kuskure an fahimci wannan abin da kyau to shine yace wannan addu'an da kake yi ya zamo akwai wuce gona da iri akwai ketare iyaka na ji annabi ya ce za a samu waɗansu al'umma suna irin wannan to ina tsoron kai ma ka zama kana ciki Allah ya kiyaye babun wani babi al-isbagul wudu babin da ke magana akan kyautata alwala shine isbagul wudu'i kyautata alwala in za a yi alwala a yi ta mai kyau kar a yi alwala kawai face face face cikin minti ɗaya mutum ya gama alwala yana sauri a ce mishi wani wuri kaza bai samu ruwa ba to annabi ya hana wannan abu shine isbagul wudu'i qala haddathana musaddadu qala haddathana yahya an sufyana as-sauri kenan يحيى كما شين بن سعيد القطان قال حدثنا منصور ابن المؤتمر عن هلال بن يساف دق هلال ابن يساف عن أبي يحيى دق أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو دق عبد الله بن عمرو بن عاص الله قارا مسيدا عبد الله بن عمرو بن عاص shi da babansa duk sahabbai ne babansa sahabi ne shi ma sahabi ne kuma dukkansu sun yi gwamnoni a misra ina fata an gane babansa shine gwamnan farko a misra lokacin sayyidina umar dan khattab bayan baban ya rasu abdullahi shi ma zama gwamnan misra yana cikin abadila na sahabbai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a qauman yace tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga waɗansu mutane wasu sahabbai kenan wa aqabuhum taluhu digadigansu yana haske yana kyalli shine taluhu aqab jami'in na iqab shine al'aqbu shine abin nan diga digi karshen kafa kenan ko diddige kai aqab jami'in sha zama diga digi to sun yi alwala sai ga adin duniyansu taluhu wani wuri yana haske faƙala sai ce wailun lil aqabi minan nari narkon azaba na wuta ta tabbata ga waɗansu dugadugai ga wasu dunduniya asbigul wudu'a ku kyautata alwala ina fata an gane malamai suka ce wannan hadisin kamar yadda zo cikin sahih muslim annabi da sahabbai suna dawowa daga tafiya sai sahabban da suke gaba suka riga zuwa wajen wani ruwa ko wani tafki sai suka yi alwala to sun yi alwalan kila cikin sauri to da annabi zo sai ga kafofinsu akwai inda bai samu ruwa ba tun da kasan laraba ne farare wurin zaga ya haske ina fata an gane shi yasa ce taluhu yana haske da nan za ka gane wurin nan bai samu ruwa ba to annabi da ya ga wannan sai ce wailun lil aqabi minan nari narkon azaba ta tabbata ga waɗansu dugadugai ko waɗansu dunduniya daga nan sabai suka gane abin da ke nufi wurin to sai malami suka ce idan kai alwala sai ya zama wani gaba bai samu ruwa ba aka gaya maka ya za alwalan za ka sake ko wurin kawai za ka wanke suka ce wurin kawai za ka wanke ina fata an gane idan kana cikin alwala misali sai ya zanto kana gama wanke hannu sai ka fara wanke fiska ba ka yi kurkuren baki da shakan hanci ba ya za ka yi idan ka tina ko wani na kallo sai ya gaya maka sai ka karasa ka dawo saboda me za ka dawo ko kuma sai ka karasa ka dawo saboda me na za ka ci gaba da to yaya za ka yi ka ci gaba da wankewa na'am wannan shi ne shaf-shaf yana malamin suka ce idan kana alwala kana wanke hannu kana tunanin ja gaba kana gama sai ka fara wanke fiska ba ka yi kurkuren baki da shaka hanci ba sai ka tina ku aka ce wane fa ba ka yi kaza ba suka ce kar ka dawo sai ka gama alwalan gaba ɗaya ka wanke kafofinka sai ka dawo ka yi kurkuren baki da shaka hanci ina fata an gane wannan hukunci ne mai sauki yana nan cikin littafin ahalari ma an gane ko wannan shine hukuncin to sai zanto da annabi na cewa wailun lil aqabi minan nari sai suka gane shine suka dawo suka ainihin wanke wannan wuri lokaci yayi a takaicen takaitawa shine idan wuri bai samu in kai sallah kuma sallan fa bata yi ba ku fahimci wannan abin da kyau duk wurin da yake farilla ne a wanke shi kaman hannu kaman kafa idan kai bar lam'a kai sallah sallan bata yi ba kun fahimci wannan abin da kyau ke sa komai sanyi da ake kar ka ji tsoron wanke gaba da yake na farilla ne sad kana barin lam'a wani ruwa bai samu ba kamar din duniya ko wani wuri alwala ba ce ba akwai wanda zaka ya zo yana sallah sai ya yi sujjada kaga tafin kafan shi akwai wanda bai samu ruwa ba ya yi alwala musamman da kafan su yake da dan zurfi daga ciki to duk inda yake yana da kamar rami ko tafin kafa ko ainihin din duniyan mutum ka tabbatar ka zuba ruwa ka wanke shi an fahimci wannan abin da kyau wannan wajibi ne insha Allah a gane ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu wani sati abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh